بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar litinin ne daidai da ashirin da shida ga watan almuharram hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da goma ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na ashirin da biyu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin tadwini sunna wallafar babban malami professor sunna professor muhammad dan matsar az-zahrani Allah maraukakin sarki gafarta mishi mai kallo da saurare bayan fiye da shekara ɗaya da tsayar da wannan karatu yau gashi Allah maraukakin sarki ya dawo da mu karatu na ƙarshe da aka yi an yi shi ne ranar lahadi talatin ga watan sha'aban hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu kaga kusan shekara biyu da ta gabata wadda ta daidai da talatin da ɗaya ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha ɗaya kamar da na faɗi wannan kasar shine na ainihin wato ashirin da biyu wannan littafi tadwini sunnatin nabawiyya wato tarihin rubutun sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama nash'atuhu yaushe aka fara rubuta sunna wa tatawwuruhu wani irin hawa da sauka wani irin sauyin salo sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ta rinka samu min alqarn alawwal tun daga karni na farko zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ila nihayat alqarn at-tasi' alhijri har zuwa karshen karni na tara na hijira wato karnin da a wannan karni ne karshen tika tika tik duk inda ake samun wani rubutu game da sunna da duk wani muhakkiki wanda ba a taba ganin irin shi ba to an gan shi zuwa wannan lokaci da duk wani muhakkiki da aka gan shi a bayan wannan karnin to an gan su irin su manya-manyan malamai su al-imam shu'ba su al-imam al-fadl ibn bukain abu nu'aymin irin su ainihin zuhair dan harb irin su qutayba ibn sa'id irin su ainihin Imam Malik irin su Imam Bukhari da Muslim da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah da Al-Imam Darimi da irin su Imam Ahmad da waɗanda suka biyo bayan su kamar su Ibn Sakan su Ibn Hibban su Ibn Khuzaima su Hakim an-Naisaburi da makamantan waɗanda zamani ya tsawo Allah madaukakin sarki ya tayar da su domin su ra wannan sunna irin su muhyi sunna al-hafiz al-baghawi har lokacin da zamani ya taho aka samu manya-manyan masana irin ainihin su al-imam ibn taymiya waɗanda su kuma suka kyankyashe manya-manyan malaman da su ne suka samar da juyin juya hali wanda ya samar da duniyar da ake ciki a yau a cikin karni na goma sha biyar makarantar ibn taymiya ta ba da ƙarfi ne akan abubuwa guda biyu su ne aƙida da hadisi waɗannan abubuwan su ake kira sunna dukkanin malami mai da'awa ya kamata ya zama yana da focus wato yana da alƙibla saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya haskaka wa duk mai hankali ya ce 60 ila 70 qalla man yujawiz zalik al'ummar shi shekaru sittin ne zuwa saba'in ‘yan kaɗan ne suke haura haka ‘yan kaɗan ɗin da suke haura haka kaɗan ne daga cikinsu suke iya haurawa cikin lafiya to duk mai hankali wannan hadisin ya haskaka mishi ya tsaya ya dubi yau shekarar shi nawa a cikin shekarun da annabi ya faɗi saura nawa to ya sa wa kan shi ranar mutuwa duk mai hankali na ɗaya kenan na biyu to sai tsaya ya dubi a ɗan wannan gwargwadon abin da ya rage a wannan ƙididdiga da ya yi me yake gani zai iya yi wanda zai nasara kar ya ɗibo kanshi ayyuka da faɗi wanda zai wayi gari ya yi ayyukan da yawa amma kuma dukkanin yawansu ba su taru sun yi ɗaya ba shine abin da imamu suyuɗi yi wa rayuwar shi imamu suyuɗi ya yi rubutu a kowane fage amma kuma da wahala ka ga fagen da imamu suyuɗi ya rubutu ka ji malamai sun ce littafin shi shine muhaqqaq littafin shi shine babbar madogara a wannan bangaren imamu suyuɗi ya rubutu game da qira'at game da tafsiri game da hadisi game da tauhidi game da ilahiyat game da nahau da sarf da dukkan fannonin tarihi da makamantansu amma babu tacewa a cikin rubutun to su ko kudama su ne masu tarawa mutaakhiruna kuma su ne masu tacewa na gaya muku tarihin kudama'u da mutaakhiruna karkasawa ce ta ilimi tarihin salaf da khalaf karkasawa ce ta aqida da manhajiya haka in ana magana ilimi wanda yanzu muna magana ilimi ne to haka ce kudama'u to ana nufin malaman da su ne daga kan annabi sallallahu alaihi wasallama abubakrin da umar da usman da ali da waɗannan manyan malamai cikin sahabbai irin su abu huraira abu sa'idin su aisha da makamantansu da waɗanda suka biyo bayan su cikin tabi'ai su afa'u su sa'id ibn musayyib da makamantansu har zuwa shekara ta nawa na faɗa muku ake kididdige ku da ma'u 300 daga kan shekara ta ɗari uku da ɗaya zuwa abin da ya biyo baya su ne ake kira mutaakhiru salon ilimi yaɗa shi rubuta shi tace shi da tantance shi sai ya ɗauki salo to duk wanda yake rayuwa a wannan zamani ya sani da cewa ba dai ya rubuta wani ilimi wanda ba shi ba ba kuma ya tara ilimi wanda ba shi ba bai isa ba don duk wani ilimi in dai na shari'a ne to an rubuta to sai dai an rubuta tare da ilmomi waɗanda suke na ɓata ne domin wancan lokacin tarawa ne to a wannan zamanin yanzu duk mai hankali zai tsaya ya fahimci to ana buƙatar haƙiƙi ne daga gare shi to wannan haƙiƙin ko wahalar shi bata gaza wahala aikin da waɗancan suka yi ba shi yasa kaga aikin da Bukhari na sahihu Bukhari da Muslim da Ibn Sakan da Ibn Khuzaimah da Hakim da makamantansu sun yi aiki ne na tahqiqi don haka aikin da suka yi yafi na kowa wahala to ina son ku san a waɗannan zaman nan jama'a ka ɗibar wa kanka abin da ka san shi ne wanda kake kyautata zaton za ka yi to ka yi shi da kyau to ibnu taymiya sai ba da ƙarfin abu biyu aqida karantar da ita rubuta ta tace ta sharhinta da bayyana manhajiyar aiki da ita sannan hadisi karantar da shi sharhin shi ilmomin shi tace shi da yada shi dan haka ibnu taymiya sai ya mutu duniyar ilimi tana shaida cewa babban malami ne dan haka zaka ga a makarantar ibnu taymiya akwai malaman larabci ƙwararru irin su imamu zahabi irin su ibnu abdulhadi irin su al-imam al-mizzi amma ba su bayyana a cikin duniyar masu arabiya ba sai suka bayyana a cikin duniyar yan hadisi a ƙarƙashin wannan dukkanin mai hankali to ya tsaya a wannan zamanin ya ga cewa me yake sa rai ya samar da nashi juyin juya halin saura kuma ya fawwala wa Allah al'amarin shi Allah zai tayar da wasu waɗanda za su amma an ka ci da zuci ka ce sai ka yi komai to za ka waye gari kuma ka gaza yin komai don haka ku kiyaye makarantar ibn taymiya wadda ta kafa a cikin karni na shida ta yaɗu har zuwa karni na bakwai har yau duniya a kanta suke yawo da makiyan ibn taymiya da masoyan ibn taymiya ibn taymiya ne kadai makiyan shi batatan suke zuwa su koyi karatu a wurin shi ba sa kaunar shi amma sun san ba inda za su samu wannan karatun sai a wurin shi ibnu taymiya ne kadai almajiran shi makiyan su suke zuwa su dauki karatu a wurin su subki baya son ibnu taymiya subki baya son zahabi subki baya son misi amma subki ya zama babbar ya tursa shi ya zama dole yana buƙatar ilimin da duk duniya ba zai samu irin shi ba sai a makarantar ibnu taymiya da haka bayan ya zama malami mai zaman kanshi ya zo yana raddi ga su ibnu taymiya da almajiran ibnu taymiya amma fa wani abin mamaki ya yadda cewa malaman shi ne haka ya rubuta littafi qa'idatun fil jarh wa ta'dil yana raddi wa imam az-zahabi game da littafin sayru alamin nubala littafi ne karami guda haka ya zo maganganun banza akan ibnu taymiya game da ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam muhammad ibn abdul hadi ya mishi raddi as-sarim al-mulki fi radd ala as-sufi ibn abdul hadi shi ya rubuta wannan littafin ba dan komai ba dan ya raddi akan ainihin sulki game da wannan shedanar da ya ainihin tayar a cikin ainihin wannan matsala ta ziyarar makabarta ko kuma ziyarar kaburbuka wadda ainihin ibn taymiya ya fayyace amma shi kuma ainihin ya sanya son zuciya kaga littafin shi da ya rubuta shifa'u saqa fi ziyarati khairil anam a cikin wannan littafin nashi ya ci mutuncin ibn taymiya yayi munanan maganganu amma ibn abdul hadi bai kyale shi ba ibn taymiya ya rubuta as-saribul munki fi radd ala as-subki a lokacin gwamnati ta kan bid'a ta daure wasu subki gindi suna rubutu ne da alkalamin su da yawon gwamnati ibn abdul hadi saurayi ne lokacin shekarar shi 33 malamin nashi ma ya mutu ibn taymiya bin su ake ana kamo su kauyen su ya gudu amma duk da haka sai da ya rubuto raddi saboda sun karantu saboda haka ahalus sunnan Najeriya musamman matasa ku natsu ku fahimci wannan fikirar kar ka zama abin da bature yake cewa good for nothing good for nothing ga kanan kamar kana da kyau amma aikin banza ne ku kiyaye wannan aikin da ibnu taymiya ya zauna ya ya karantar da waɗannan ɗaliban ya rubuta tare da cewa an kana karanta littafan shi shi zaka ji yana rubutu a kowane fage yana maganganu a kowane fage amma su ɗaliban sai aka ba da ƙarfi game da waɗannan abubuwan na haka imamu zahabi ya yi rubuce-rubuce masu yawa game da aƙida ka karanta littafin shi al'ulu lil aliyyil ghaffar imamu zahabi ya rubuta duk abin da ake bukata kuka ji na ce duka abin da ake bukata ɗari bisa ɗari har ka ce plus 20% sai da rubuta game da duk abin da ake bukata game da ilimin hadisi game da ilimin jarhuwar tafi haka nan al'imamul misi game da aƙida da manhajiya da sauran fannoni na ilimi abin duk da ake bukata ibnu qayyim ta rubuta to yau duniya gaba ɗaya a makarantar wannan bawan Allah take gaba ɗaya duniyar ilimi tana zaune ne a makarantar Ibn Taymiyyah amma mahasara ba sa iya faɗin wannan maganar ahli sunna kuma da suka ki tashi su karatu ba su san wannan magana ba su ma ba sa faɗin ta sai da haka ina so ku gane jama'a wannan aikin aiki ne wanda ake yin shi da manufa kuma aiki ne da ake yin shi yadda bahaushe yake cewa kan jiki kan karfi bature kan ce with heart and might da zuci da kuma karfin jiki da haka jama'a wannan littafi kamar yadda tun farko na gaya muku tarihin littafin da tarihin rubuta shi da alakata da mai littafin da kuma manufar karanta littafin karatu ya kai karatu inda muka zo wani fasli wanda malam ya tsaya ya ainihin tattauno mana game da tarihin sunna kaf to sai ya zo ya fara magana akan alfaslu salis ashabul ahwa'i wal firaq wa mawqifuhum min hujjiyati sunna yace mabiya san zuciya da yan kungiyoyi da kuma matsayin su game da kafa hujja da sunna madmunin karatun shine yace sakamakon hasada da bakin ciki da bakin rai wanda makiya addinin musulunci suka shiga saboda addinin musulunci ya ya karya addinansu na ƙarya irin majusawa da kiristoci sai suka shigo cikin addinin musulunci da nufin su yi wa addinin makirci da haka aka samu su abdullahi ibn saba wanda yake da yahudi ne ku kiyaye ya shigo cikin addinin domin ya bata shi kuma ya yi nasara ya samu ya rikita wasu musulmi waɗanda ƙarshe sun koma sun zama kafirai suna zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan akwai Susan Nasrani shi wannan Susan Kirista ne akwai Ibrahim Nazzam shi kuma wannan dan kala kafi ne wato da Mu'tazili ne akwai Bishir Al-Muraisi shi ma wannan bajahame ne wato irin waɗannan aƙidoji na su ɗahir Bauchi da su Sharif Sale na cewa Allah ba a sama yake ba Allah ba da hannu Allah ba zai zo ba ranar alkiyama da makamantan waɗanda suka biyo bayan su irin su Jahamu dan Safwan da ainihin makamantan su waɗannan mutane sun saka su kashi biyu dangane da raddul sunna kashi na farko su ne waɗanda suke ar-raddul mutlaq inda aka ce annabi ya ce sai su ce maganar banza su ba su yarda da komai ba sai alqur'ani waɗannan suna nan tun daga zamanin tabi'ai kamar yadda karatu ya karatu muka ji su amma ba a samu ko ɗaya cikin sahabbai ba a zamanin tabi'ai suka fara bayyana ƙarshen zamanin sahabbai da haka sahabbai sun gansu amma ba a cikin sahabbai suke ba cikin tabi'ai ne kuma waɗannan na daga abin da ya haifar da su su ne diddigar ne na waɗancan la'anannu amma kuma zama ba tare da karatun sunna ba shi ya haifar da samar da irinsu kamar yadda zama ba tare da karatun sunna mai zurfi ba a cikin kungiyar izala ya haifar da Usman dan gungu ya zama zindiki ya rudda yana karyata hadisan manzon Allah mutlaqan suka koma suka shiga cikin aqidar kafirci da ake kira qalaqatu nau'i na farko kenan nau'i na biyu raddu khabar al-ahad su waɗannan cewa suke sun yadda sunna hujja ce a jumillance amma kuma sai su ce hadisi idan ahad ne to ba za su karbe shi ba to mafi sharri daga cikin su ko shine wanda in ka tambaya me hadisi ahad sai ce hadisin mutum daya daga nan sai gane ashe ma bai san ahad ba domin shi hadisi ahad abinda ake nufi shine duk wani hadisi da ke da hanya daya ko biyu ko uku amma dai bai kai a kira shi mutawatiri ba haka takaitaccen tarifin shi shine dukkan hadisin da hanyoyin shi ba su kai mutawatir ba shi ake kira ahad suka ce aka su kashi uku akwai mai hanya ɗaya shine garibi akwai mai hanya biyu shine azizi akwai mai hanya uku shine ainihin mashhuri ko mustafidi waɗannan mutanen sai suka su kashi biyu kashin farko suka ce duk inda hadisi ahad yake to a ture shi ba za a yi hujja da shi ba a kowane fage ko akida ko ibada ko mu'amala in dai ahad ne kashi na biyu su ne masu cewa za a iya hujja da hadisi ahad idan ibada ce ko mu'amala amma in aqida ce to ba za a yi hujja da shi ba a nan karatun mai kwana jama'a karatu ya karatu inda muka karanta waɗannan matsalolin kaf muka ji malam ya tabbatar mana da cewa maganar da take daidai ita ce in dai hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ɗaya daga sahabbai tabi'ai daya tabi'u tabi'ina daya aka samu har zuwa kan malamin da ya ruwaito mana ya zama mutum ɗai ɗai ne in har yawan jama'ar tashi kamar yadda ibnu hazmin ya ce ya kai daga gabas zuwa yamma ƙarewar yawa ke tun daga gabas zuwa yamma mutum ɗai ɗai ɗai suka ruwaito in dai mutanen nan mutanen kirki ne amintattu ne to wannan hadisi ya zama wajibi a yi aiki da shi a aƙida da ibada da mu'amala da komai wannan magana a kanta muka kwana ita ce gaskiya sai malam zai rufe mana ita da maganganun manya-manyan malamai guda biyu shine alhafiz ibnu taymiya daga cikin ainihin malamai waɗanda suka gabata da kuma al'allamatu shankiti cikin mu'asirai wanda shi ma ya rasu Allah ya gafarta mishi malam profesa matsar ya ce tambihan faɗakarwa ga su guda biyu a tambihul awwal qala shaykhul islam ibn taymiya ibn taymiya yace wa amma qawlu sa'il maganar ne tambaya da yake cewa idza sahha al hadith hal yakunu sidqan fa jawabuhu anna as sahiha anwa maganar wani mai tambaya ne yake cewa ibnu taymiya algafar ta malam shin idan hadisi ya inganta mun tattauna wannan magana shi yasa duk wanda ke sauraron wannan karatun ya koma ya samu kasar na 21 da sauransu hadisi ya tabbata a ingance malamai sun tabbatar shin za mu iya cewa ya zama gaskiya ko ko za mu iya cewa bai zama gaskiya ba sai dai a ilmance ya inganta amma ba za mu iya ɗauka gaskiya ce kamar kunne na ne ni na ji daga bakin manzon Allah ba shine abin da ake nufi da gaskiya nan shin zai iya misali in kunnen ka ya ji daga bakin manzon Allah akwai sauran shakka to tambaye shi ne in hadisi ya inganta zai iya kaiwa wannan darajar fa jawabuhu ibnu taymiya yace amsar da za a bashi sai a ce anna sahiha anwa sahihin hadisi nau'i biyu ne awwalan na farko fa min sahihi ma tawatara lafzuhu daga cikin hadisi sahihi akwai wanda lafazin shi ya zo ko ta ina ka hadisi man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar kama hadisin da annabi yace wanda ya min ƙarya da gangan ya tattali mazaunin shi a wuta yanzu wannan hadisin lafazin shi yana nan ko ina ɗaliban ilimi sun san shi malamai kaf sun haddace shi shine ma'anar tawatur ma'ana mutawatir ya zama sananne ne tsakanin ahlul ilmi to na taba gaya muku wannan fassarar jama'a idan aka ce ahlul ilmi ahlul ilmi ba malamai ko ake nufi da ainihin ahlul ilmi ba ahlul ilmi na farko a talabatul ilm na biyu suwa ulama uki ulama uki wannan sake shi da ahad ilm amma ba ko'ina fatawata za a ce ahad ilmi ana nufin talabatul ilm وحضور الشفاعة أهل العلم أهل الشهود معه الدين إمام الترمذي أسفل الكتاب السنان يكن يوم سوى على ذلك أهل العلم سودداما ينسوا معلمين أما حضور ينسوا معلمين sauraron aka ce ahalul ilm kalma ce wadda tana shi kaskatuwa a kan ɗalibai sun da wanda suka shagaltu da neman ilimi sai a ce ahalul ilm kalma ce da tana shi kaskatuwa a kan malamin masu karantarwa da ya ce da rubuta shi kalma tana iya kaskatuwa a kan dukkan su biyu a ce ahalul ilmi waɗanda suke harka ilimi suke koyar shi suke yaɗa shi suke karantar da shi suke kaza duk sai a rubuta su da haka ku kiyaye idan aka ce hadisi sananne ne a wurin mutane to ba wai gama gari ake nufi ba ana nufin malamai ahlul ilmi dalibai ilmi da malaman su saniyan wa minhu ma tawatara ma'anahu daga cikin hadisi akwai wanda yake ma'anar ce ta zama mutawatira wato sakon da hadisin ke dauke da shi kowa ya san cikin ahlul ilm da hadisin shafa'a kama hadisan ceto yanzu matsalar ceto ko babu wani malami da yake musunta babu wani ɗalibi da ke musunta in na ce malamin na nufin malaman sunna manta da mu'tazilawa ba a saka su cikin malamu babu wani malami ko ɗalibi da ke musunta amma ba dukkan malami ne da ɗalibi zaka ce to faɗa mini lafazin hadisin ceto ya kawo ba amma a hukunce fa ya san akwai ceto amma a lafazin fa ba duka kowa yake ba dan haka daga cikin hadisai sahihai akwai wanda yake ma'anar kowa ya santa an fahimta malam yace wa hadisin ru'ya da hadisan ar-ru'ya me yake nufi da ru'ya nan ru'yatullahi fil akhirah ganin Allah a lahira wa hadisi wa hadisi nab'il ma'i min baini asabihi sallallahu alaihi wasallam da hadisan da ke bayyana wata rana ruwa ya taba bubbugowa a tsakankanin yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan hadisin sahihi ne wannan hadisin mutawatiri ne amma an kace ina lafazin shi suwa suka ruwaito shi cikin sahabbai kai faɗi mutum ɗaya ma kamar Anas Anas ya ruwaito shi ba kowa zai iya faɗi ba cikin malamai ko ɗaliban ilimi wa ghairu zalika da makamantan haka sai malam yace fa hadha yufidu al-ilma ويجزم بأن ويجزم بأنه صدق to kaga irin wannan hadisin yana fa'idantar da ilimi kuma ana yanke hukunci yanke cewa gaskiya ne da annahu domin shi irin wannan mutawatirun imma lafzan wa imma ma'anan irin wannan ya kai haddi na mutawatiri ko dai lafazin shi ko kuma ma'anar shi to jama'a kun ji wannan magana misal na uku fa ومن الحديث الصحيح نادق cikin hadisi sahihi ma talaqahu almuslimuna bilqabul hadisin duk da musulmi suka karbe shi suke aiki da shi fa amilu bihi suka aiki da shi kama amilu bi hadisi alghurra fil janin kamar yadda malaman musulunci suke aiki da hadisin gurra ina ma'anar gurra hadisin diya game da jariri wance tana da ciki sai ka dalla mata mari sai ciki ya zube sai ce zaka biya diya wannan hadisin yanzu ya tabbata sahihin hadisi ne musulmi suna aiki da shi kaga yanzu wannan hadisin to nau'i na uku ne na hadisai sahihai wa kama amilu bi ahadithu shufa'a kamar yadda suke aiki da hadisan shufa'a gida ne muka gada ni da kai sai aka tayi sai aka raba mana gidan amma ba a fidda kofa ba kofar tana nan guda daya to yanzu a wannan hali idan zaka sai da naka to bai halatta kai kowa talla ko ka sayar da kowa ba sai ni sai in nace ba ni bukata amma in aka riga aka raba fa to nan shufa'a ba dole bace kai sai in ji ka sayar da naka kin fa kullum mutane suna kuskure makwabcin wannan wurin zai siyar da ainihin gidan shi sai ka ji an ce a to abin da yake dole yayi wa makwabcin shi talla a'a ba su fassara shufa'a daidai ba shufa'a sai in ba a riga an fidda kofa ba ko kofa ba ta bambanta ba amma ga kofar gidana ga kofar gidanka ga shamaki an yi ko kuma kowa sai iya nashi to wannan kana da yancin ka sayar da kowa ba tare da kai shara da kowa ba sai dai ɗabi'a da al'ada za ta so a ce kayiwa ne amma yanzu ana maganar shari'a ne dan haka yanzu waɗannan irin hadisan kun ga aikace mutane suna aiki da su to amma sun inganta amma ba mutum duka ne zaka ce kawo su yace maka suna wuri ka ba ko cikin malamai wa amma malamai fa irin na Najeriya nake magana wa hadithu sujudi sahwi da kuma hadisai na sujudar rakkanwa wa nahu zalika da makamantan haka waɗannan hadisan da ana aiki da su ga ko jahili ya san me a ce qablu da ba'di kuma ka ce ina hadisan qablu da ba'di to abin da ake nufi jama'a dukkanin wani hadisi da musulmi suke aiki da shi saboda ya inganta suka karbe shi to shine wannan nau'in na uku misali yanzu dukkan musulmi idan ya mutu in za a saka shi a makara a yi mishi sallah alƙibla ake sa fuskar shi yake kallo dukkan musulmi za a sa shi a kabari alƙibla ake sa shi yake kallo akwai hadisi sahihi akan haka amma musulmi da ke aiki da shi hadisin sun san ina yake galibi ban sani ba sai malamai malam yace fa hadha yufidu al-ilm to kaga irin wannan yana fa'idantar da ilimi wa yujzamu bi annahu sidq kuma ana yanke hukuncin cewa gaskiya ne kun ga fa ibn taymiya yana ta amsa tambayoyin ne shin hadisi sahihi wanda a ilmanci aka gano sahihi ne za a ce gaskiya ne yace duk inda mutawatir yake bi nau'aihi sahihun lafzan wa ma'anan sannan duk inda hadisi yake allazi talaqqathu al-ummatu bil qabul wa 'amilu bidhalika wa banaw alayhi ahkam ad-din fa huwa sahihun sai ce li anna al-umma talaqqathu bil qabul tasdiqan wa 'amalan bi mujibihi saboda al'ummar musulunci ta karbi irin wannan hadisi ta gaskata shi kuma tana aiki da abin da ya wajabta wal ummatu al'umman nan ta musulunci la tajtami'u ala balala ba ta haduwa akan bata falau kana fi nafsi al-amri kadhiban da ya kasance asalin wannan hadisi a yadda al'amarin yake a cikin shi ƙarya ne makanatil umma قد اتفقت على تصديق أهم الكذب والعمل به domin ya kasance wannan hadisin da al'umma suka karba suke aiki da shi kuma ya tabbata cewa wannan hadisin ƙarya ne ko to da kenan za a samu al'umma sun haɗu akan gaskata maƙaryata da kuma aiki da ƙaryar da ma'aikatan maƙaryata suka ruwaito malam ya ce wa haza la yajuzu alaiha wannan ba zai yi ga al'ummar musulmi ba sai za ku ga kowane zamani ko irin mu da ake kin mu din nan ana cewa yan naga hadisi yan sun tsaurara yan sun zafafa a kowane zamani sai an samu har a cikin sahabbai Allah bai taba yadda a yi shuru gaba ɗaya a haɗu akan abin da yake ba daidai ba sanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu sai aka rinka wasu fatoyi sai aka rinka wasa da su wasu fatoyi aka rinka sassauta su sai Allah ya tayar da sahabi irin Abu Zar aka zo Madina aka fara yin fatoyi a zamanin Usman fatoyi suka tara abubuwa suka fara sassauci Abu Zar ya ce bai yadda ba aka ce me yasa yace a ga abin da sunna annabi ta ce aka yake yin ce la ba zai sassauta ba ce to kai ka cika zafin ra'ayi abin da za a yi koma sham can ne yan zafi irinka ya koma muawiya na gwamna ya aka zauna ana tafsiri ya zaman shi yana ji muawiya zai tafsiri aka ce wallazina yaknizuna zahaba wal fiddata aka jawo aya masu taskance zinare da azurfa ba sa zakka ya musu albishir da azaba muawiya ce waɗannan kiristoci kenan abu zarra ya ce a hadda musulmi ce a aka ja aka ce a to ai wannan gwamna ne ai wannan sarki ne mai martaba yana tafsiri ba ka ce ba haka bai ce a aka ce to kai ba za ka dan sassauta ba ya ce a ba ka gudun dauri ba ka gudun kisa ya ce a wallahi da ba a sanya kansakali takobi ana gegarawa ina faɗin hadisai ya ce wallahi sai dai an gama yanke makoshin ne da ba za su fito ba amma sai na faɗi to kaga yanzu anan me yake nuna maka al'ummar da Allah zai iya barin ta tabata ko sai a hadu a wani zamani akan wata fatawa ta kuskure duk sai a tafi akai dan haka a kowane zamani sai an samu wani ya tuje akan wata sunna wadda Allah ba zai bari a zamanin gaba ɗaya a hadu akan ambatta ba shine la tajtami'u ummati ala balala al'umma ba za ta hadu akan bata ba ku kiyaye jama'a shi yasa wallahi in ma mu ba mu ba ko wasu za su yi to dan haka kamar yadda nake cewa kai kokari ka zama daga cikin agencies of change ka zama daga cikin limaman gwagwarmaya na canji al'umma ba za ta taba haduwa akan haka ba dan haka in kaga al'ummar musulmi gaba ɗaya ta hadu tana fuskanta alƙibla gaba ɗaya duk inda ake a duniya yau ka'aba ake kallo sallah to ko baka san aya ba ko baka san hadisin ba abinda ake ce maka daidai ne kuma hadisin da yake dauke da wannan matsala ko to ba ƙarya bane domin in ya zama ƙarya to kenan al'umma sun haɗu akan gaskata maƙaryata da aiki da riwayar maƙaryata shine malam yace fa hadha la yajuzu alaiha wannan ba zai yiwu akan al'umma ba Allah ya tsara al'umma musulunci da haka me wannan magana take nufi al'umma annabi Musa Allah bai tsare su akan haka ba dan haka duk inda al'umma annabi Musa suke yau a duniya su ne bani Isra'ila gaba ɗayan su sun bata gaba ɗaya da malaman su da sarakunan su da jikokin annabawan da tattaba gaba ɗayan su inda bani Isra'ila ne sun bata domin a bata ta farko ita ce a taurar da ke hannun su a yau ba ita ce ta annabi Musa ba mafi karancin an samu hands of adulteration an samu gurbatawa ya shiga an samu aikin karti dukkan mabiya annabi isa yau kaf inda suke a duniya kaf ko da sun ce ba su yarda isa dan allah ba ne kun san akwai su waɗanda suke cewa su ba su yarda da trinity ba ba su yarda da kaza ba amma abin da za ka ce da wani ya zo muna zance da shi sai na ce kana son ka ce mini ko kuna bin kyakkyawan addinin annabi isa kenan sai na ce what is the sources of your bible a ina kuka samo bible ɗinku sai ce king james version of course sai ne dariya irin ta abin nan king james version king james version su da kansu suka zauna kiristoci suka ce this is bad 50,000 euros in King James Version. To daga cikin wannan gurɓataccen wace hanya kuka bi sai ce karantawa ake, ka ga wannan magana bata dace ga Allah ba sai a soke ta. Na ce da Allah ya yarda ɗan adam ya wa littafin shi haka da hankali, da Allah sai ce kowane zamani su tara masu hankalinsu su rubuta musu dokokin da suka yarda su danganta ga Allah na ce kenan yanzu ku ba ku da chain of narration ba ku da silsila ta ruwa waye ya ruwaito daga wani daga wani ya ce babu na ce you are lost wannan amuciya muka yi da wani mutum yana nan pasto ne ga shagon shi nan da ka shiga randan muciya daga hannun dama yana dan sai da provision wani farin mutumin kalaba pasto ne yan jehovah witness haka na je muka yi wannan a can santarsu da ke jihar edo abinda kawai nake so in ce to kaga irin wannan ko to ba zai yi ga al'umma ba da haka bari ku ji a kowace ƙasa a kowace nahiya ta duniya sai an samu mutanen da za su tsaya idan waɗannan nahiyar suka nemi haɗuwa akan rikicewa ko sai wasu su balle sai su ce ba su yarda ba sai a yi ta rikici har a gano bakin zaren lokacin da muka fara wannan da'awar muna matasa ne waɗannan ilmomin ba mu yi zurfi a kansu ba ya aka yi from nowhere Allah ya basirantar da mu aka haka ba sai mu ce ba mu yarda ba ko da wai to a tafi a bincike in aka bincike kuma ƙarshe sai a ce to shikenan ashe kuna da gaskiya ba malamai bane mu ma ɗaliban ilimi ne amma sai Allah ya tursa samu muka kiyarda sai mu ce bamu yarda da kaza ba a kada arewa sai mu ce bamu yarda ba karshe kuma sai a dawo sai a gane abin haka ne kada ya turrin abin wallahu ta'ala a'la wa alam Allah ya so ya aiki ne da mu dan ya tsare addinin to wannan aikin muna son ya tabbata sai an ci gaba da koyon wannan sunnar kuma gaba mu za mu dawo nan gaba mu zama daga cikin waɗanda za su dawo su fada da ita Allah ya kyauta rabi'an na hudu wa min as-sahih ibn taymiya yace har yana daga cikin sahihin hadisi ma talaqahu bil qabul wa tasdiq ahli al-ilm bil hadisi na daga cikin hadisai sahihai jama'a hadisan da malamai da ɗaliban ilimi suka karɓe su suka gaskata su kuma suke aiki da su ka jumhuri a hadisi sahihai ne kamar mafi yawancin hadisan bukhari da muslim sarki ya tabbata ga Allah da yake karatun ilimi muke barin fayyace mana mas'ala yace kamar mafi yawancin hadisan Bukhari da Muslim me yasa bai ce kamar hadisan Bukhari da Muslim duka ba saboda gaskiya a cikin Bukhari da Muslim ana samun ƴan mutsamutsan abubuwa waɗanda malamai har yanzu suke kunkuni akai kuma janibinsu shine daidai janibinsu shine gaskiya sai dai wannan maganar kuma zindiki zai iya daukan ta aiki da ita jahili zai iya daukan ta aiki da ita yace ai har malaman hadisi ma sun ce ba dukan abin da ke cikin bukhari bane sahihi ba dukan abin da ke cikin muslim bane sahihi a'a ana samun wasu abubuwa na hanyoyi waɗanda ba su inganta ba ana samun wasu abubuwa na riwayoyi kalmomi yasirai waɗanda ba su inganta ba shi yasa yau shekara goma sha biyar na tsaya na tattake wannan matsala a karatun ainihin littafin sifatu sala ina jin sai da muka yi karatu goma sha biyar kasar goma sha biyar akan wannan matsalar wannan bahasin yana da tsawo amma ina ishara ga duk wanda ke saurare na a yanzu ko nan gaba ya samu ainihin ɗayan littattafan nan ko kuma dukansu na ɗaya sharhin ahmad shakir akan ikhtisar ulumul hadith ne al-ba'ith al-hafiz na biyu sharhin ahmad shakir akan alfiya ta hadisi ta ainihin wato al-imam suyuti waɗannan wurare su ne wuraren da zan iya ba da tabbacin aje a duba za a samu gamsassun bayanai don lokacin nema nan ne na bi na karanto da yawa daga cikin bayanan to kun ga waɗannan ire-iren littattafai da malamai suka rubuta suna nan da yawa jama'a ku dubi wannan littafi al-ahadithu al-muntaqada fi sahihain Abu Sufyan Mustafa Baho wannan littafi mujalladi biyu ne jama'a wannan littafin jama'a ya bi waɗannan hadisai yana ɗauko su ɗaya bayan ɗaya yana tattaunawa dangane da hadisan da ima imamu dara kutuni imma wani malami da ya biyo bayan dara kutuni imma wasu malamai da suka zo kafin dara kutuni amma na son kusan a zamanin da daga cikin malamai to imamu dara kutuni shine ya shahara da haka to to sai wasu mutane waɗanda ɗaiɗaiku ne waɗanda ba a rasawa littafin imamu muslim kamar yadda ibnu taymiya yake faɗi a cikin wannan littafi wanda ina fatan za mu samu wata gabawan lokaci insha Allahu ta'ala zo in karanta mana waɗannan maganganu waɗanda Ibn Taymiya ya a ƙarƙashin wannan karatun insha Allah a cikin qa'idatin jalila fi tawassul wal wasila Ibn Taymiya yake cewa Imam al-Bukhari saboda yana da tsanani wajen karɓar riwaya da saka ta a cikin wannan littafin nashi sahihul bukhari malaman da suka yi jayayya da shi akan waɗansu hadisai to ba su yi galaba a kan shi ba galibi shi ya galaba a kansu imamu muslim saboda yana da sassauci a wasu wurare na karɓar riwayoyi da kuma sassautawa dangane da wasu riwayoyi da suka shiga cikin littafin shi malaman da suka yi jayayya da shi game da ingancin waɗansu hadisai a galibin lokaci su suka yi nasara a kan shi wannan maganar ina son ku gane ibnu taymiya yayi ta ne a cikin littafin aqida a kokarin bayani da yake so dangane da takhrijin wani hadisi ya kai shi wannan magana zamu dawo kanta wata rana amma ina so ku gane abinda wannan magana take nufi da yace ka jumhuri ahadisi sahihaini kamar mafi yawancin hadisan Bukhari da Muslim jami'u ahli al-ilm bil hadisi yujzimuna bi sihhati jumhuri ahadisi al-kitabain sarki ya tabbata ga Allah gaba ɗayan malamai masana game da ilimin hadisi suna yanke hukuncin cewa mafi yawancin hadisan Bukhari da Muslim sahihai ne ina son ku ji fa mafi yawancin hadisan Bukhari da Muslim sahihai ne wannan ita ce kalmar malamai ba sa cewa duka sai da sharadi daya ku kiyaye don kar ku ji tufka da warwara idan ka ji malami ya ce duk abin da ke cikin Bukhari da Muslim sahihi ne ko to ya zo raddi ne ga waɗannan zindiƙai saboda waɗannan zindiƙan su ba wai suna cewa sahihi ko da'ifi saboda hadisin sun bincika ne sun gani ba a kun san ma'aunin su shine sun saurari hadisin ya saba wani abu da suke akai an fahimta jama'a kamar wani zindikin profesa a nan zaria wanda gaba ɗaya rayuwar shi ya ƙare ta ne yana karatun boko wannan profesa ya yi karatu ne gaba ɗaya akan harkar famasi a rayuwar shi shine professor Usman Bugaji ka kiyaye ba Idris Bugaji ba yana sukar sahihul Bukhari kuma yana sukar hadisin Abubakarata wani hadisi ne hadisin Abubakarata hadisin lan yusliha qaumun wallau amrahum imra'a al'ummar duk da suka shugabantar da mace to ba za su taba dacewa ba ije wannan hadisi ƙarya ne wannan sharri ne irin su professor Usman Bugaji suna nan da yawa sun dan je Sudan ne sun yi makarantar Islamiyya ta watanni uku ko shekara ɗaya sai su dawo da sunan cewa wai sun je Sudan sun yi karatun musulunci Usman Bugaji tun yana karami yake karatun boko har ya zama professor amma yana gani ba shi da malaka ilmiya akan pharmacy yani yana dardar yana girmama mutanen da ya san fil din su ne amma bangaren hadisi in yazo kawai sai jawo hadisin Abubakarata sai ce kawai abubakar ta ya kawo wannan hadisi ne a lokaci kaza a lokaci kaza kasunan irin waɗannan tafsirai ne na yan boko suke karantawa tafsiran mu'tazilawa English translation na Muhammad Ali da na Yusuf Ali da na Professor Mamaduke Piksal waɗannan fassarorin turanci da aka dogara da su jama'a dukkaninsu littattafan batattu ne ku kiyaye wannan ba dogara bane su ne su bugaje suke zuwa suna karantawa sai su dawo suna son su naƙadin abin da manyan malamai suka rubuta wannan hadisin hadisin abubakar ta ko ba taɓa samun malami ko ɗaya cikin malaman hadisi wanda ya sanya shi cikin tattaruwa hadisan ma da ake tuhuma bai inganta ba hatta imamu dara kutuni duk da nacin shi da rashin haƙurin shi akan duk inda ya ga abin da yake dishi dishi a cikin sahihul bukhari sai ya ci kwalashi ya bincike gefe guda hatta shi bai taɓo wannan ba amma su sai da suka taɓo waɗannan dan haka ina so ku kiyaye wannan maganar ita kalmar cewa hadisan bukhari da muslim gaba ɗaya sahihai ce kalma ce da malamai ke amfani da ita don raddi akan waɗannan irin zindikan abin da suke nufi da gaba ɗaya a nan suna nufin galibi domin suna son su ainihin yi karo da maganar waɗancan ce domin waɗancan duk wanda ya ce maka akwai hadisi da ishi a bukharin ka ce kawo sai ga ya hauka na kame sai ce maka yanzu hadisin da Umar yake cewa wai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabu Annabi ya kaza yanzu wannan hadisin hadisi ne kuma kuma sai ka je yana ce maka Umar ya kafirta saboda a cikin hadisin Bukhari Umar ya ce Annabi ya tabu jiya ce hadisin ƙarya ne yau kuma yana gaskata hadisin dan yana son ya zage Umar kun ga waɗannan wallahi sai ahli sunna sun yi karatu mai zurfi a cikin ilimin hadisi za su iya musu raddi amma wannan hayaniya da rudani da ahli sunna suke yi wallahi tallahi sai dai kawai su zo su hau minbari sai dan shi a kafiri ne zindigi kaza amma ba za ka ji raddi na qadi al ilmi ba na haka ku kiyaye amma kalmar gaskiya ita ce wannan جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين dukkanin masana hadisi suna yanke hukunci yanke cewa hadisan Bukhari da Muslim mafi yawancin su sahihai ne domin bari ku ji jama'a hadisan fa da ake magana cewa ba su inganta ba ko a cikin sahihul Bukhari da Muslim din na daya gargada hanya gargadar hanya wannan gargadar hanya da ake magana ta faru a cikin wasu isnadoji a cikin sahihul bukhari wadda wannan gargadar hanya wadda ta faru a cikin bukhari haka ta faru a cikin muslim sai ta haifar da gargada a cikin matanin misalin kwaya ɗaiɗai daga cikin bukhari da muslim shine a cikin sahihul bukhari hadisin karatun qur'ani da aka samu wahami ya faru a cikin shi wannan wahami shine dangane da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ke cewa zayyinul qur'ana bi aswatikum zayyinul qur'ana bi aswatikum wannan shine hadisi sahihi al-imam abu dauda ya ruwaito shi Bukhari ya ruwaito shi da zayyinu aswatakum bil Qur'an to wahami ne ya faru naka Muhammad Nasiruddin Al-Albani da yake malamin hadisin duniya ne Allah ya gafarta mishi a cikin wannan littafi na shi sifatu sala a yanzu ya tattauna wannan matsalar jama'a sarki ya tattauna da sifatu sala Muhammad Nasiruddin Al-Albani da ya zo kan wannan hadisin a cikin littafin al-aslu ne wannan shikenan da ya zo kan wannan hadisin a cikin littafin sifatu sala jama'a tun daga wannan al-aslu din hashi wanda ya fi shahara ya tsaya ya tattauna wannan mas'ala an fahimta sai wani abu ku duba da ya kawo hadisin ko akhrajahu Abu Dawud yace huwa sahih sai barkar mal da ganganye wannan da ganganye ya san Bukhari ya fitar da hadisi amma sai ya shiru da gangan wannan abin da yayi ya nuna ilimi ne da hikima amma amma ba haka ba ya saba abin da ya gina a farkon littafin don a farkon littafin ya ce duk wani hadisi da ya kawo shi in ya tashi takharijin shi matuƙa yana cikin bukhari da muslim zai fara gabatar da bukhari da muslim akan kowanne littafi to me yasa ga hadisin a bukhari yace abu dauda ne yace da gangan yayi amma dalilin da gangan din ita ce hikima ce riwayar bukhari bata inganta ba akwai wahami a cikin isnadin akwai at-taqdim wa at-ta'khir wannan takadimin da ta'akhirin ya sake komowa shine ya faru a cikin a cikin matanin hadisin yace to in ya kawo riwayar bukhari to bata inganta ba idan kuma ya kawo riwayar abu dauda in ya ce a duba bukhari in an duba ba za a ganta haka ba to kuma in ya kawo ta bukhari ya ce bata inganta ba ga ta abu dauda sai a ce aha kun ga yana suka bukhari ma saboda ba yanzu ne ya rubuta ba yanzu kai ya waye yanzu zaka iya faɗin haka ya rubuta shekaru 60 ne da ta gabata ko 70 a lokacin faɗa ake mishi ana cewa ba zai karshe mai kyau ba saboda me saboda yana cewa hadisi bai inganta ba ana cewa sai yayi muguwa hatima me kake tunani in ya fito ya ce buhari ya rawaito hadisi bai inganta ba sai a ce ya rudda an fahimta jama'a shi yasa sai ya ce sai ya shiru kawai ya ce rawahu abu da wa huwa sahihu ina son kusan shekara kusan dubu ɗaya da ta wuce al'imamu ibn al-jauzi a cikin littafin saidul khatir ya ce wata ran an yi sallah ne ko asuba ko magariba sai miƙe yana wa'azi yana wa'azi irin masu dan tarowa din nan sai ne ce akar makalla kamar inda annabi ya ce kaza sai ya ce a wannan hadisin bai inganta ba sai ne ce ai imamu ahmad ne ya waito shi sai ya ce a bai inganta ba imamu ahmad kana nufin ya rawaito hadisi da isi a ibnu jazum gane ka daga yau shine da yaje sai rubuta a saidul khatir ya ce subhanallah malamai kuma sun zama jahilai domin masu iya cewa ga hadisi kaza ahmad ya ruwaito shi waɗannan ba jahilai ba ne to in har ku sun kai wannan matsayin kuma a ce musu bai inganta ba kuma su yi mamaki suka je suka sa wa'azi aka tara jahilai aka je wurin sarki aka ce saboda mazhabin hambaliya ake bi a wurin imamu ahmad ya ruwaito hadisi wannan talaka ibn al-jawzi yace hadisi da aka yi aka aka rikita magana aka ma ki tsayawa a fahimci magana shine da yazo sai al-khatir ya bada labari me kake tunani shekara 1000 da ta wuce ko kusa da haka to me kake tunani a duniyar yau ta cire shekara 70 daga yanzu da muke duk duniya ba Najeriya ba ko duk duniya ana cikin bata ne game da sunna a daidai wannan lokacin a daidai wannan lokacin ne malam munir aha yake ainihin ta hakikin littattafan sunna yake yadawa yace a duk duniyar sunna a lokacin ya rasa waye ba su yi aikin shi zai zauna yayi ta hakikin shi ne ya sai typewriter shi zai buga da kanshi shi ne zai je ya ɗauki leburori su aikin buga littafin sannan da la'asar ya zo ya sa a bookshop ya zauna ya siya duk duniya ba a buga littafin sunna lokacin shi ko ya gagara shi ne malamin shi ne editan shi ne publisher shi ne bookshop keeper seller shi ne komai Allahu akbar kun ga abin da nake faɗi Allah ba zai ba sunnar ta mutu malam munir aga a duk duniya lokacin nan ba a ganin muhalla a ko ina dan aka ganta za a kama ka ne ta ibn hazm ya je ta hakikin ta ya buga ta kuma zo ya siyar da ita me kake tunani a lokacin Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana saurayi yana samun mujallatul manar sarki ya tabbata ga Allah Allah ya ji kan munir aza jama'a wannan mujallar tashi da ta hakika da yake rubutawa duk abin da ya rubuta sai ya adana yau jikokin shi sun zauna sun rubuce ta kaf akan kwamfuta jama'a sun raba mana ita a duniya yanzu haka muna da kofin ta anan mujallar duk da aka taba bugawa a matsaba'ar munir aza muna da ita a makarantar nan abin da ake son mutanen sunna su yi kenan abin da yasa na kawo wannan kaji irin zamanin da albani yake saurayi albani yace a lokacin yana samun mujallar shi ma yakan dan yi musu rubuce rubuce in ya zama manya ga abin da ake faɗi a kansu ne kake tunanin albani ya faɗa haka a lokacin da haka da yazo sai ya ce rawa abu dauda wa huwa sahihu daga baya yan bana bakwai suka taso su sha'ibul arnaut sai suka zo suna cewa laqad ab'ad al-albani nujaa albani bai iya ba dama muna gaya muku bai iya ba to gashi ta bayyana hadisi sahihi yana cikin bukhari kowa ya ganshi amma da ya tayi sai tsallake ce yana cikin abu dauda gashi nan kowa dama mun ce albani ya ce to shikenan tunda sun tso ganin tsuliyar dodo sai ya tashi sai ya fasa kwan wannan maganar kuma wannan maganar sun yi ta ne a cikin ainihin littafi suka buga ta kuma littafin ya yabi muna nan da littafin anan makaranta littafi ya shiga ko'ina a duniya sai albani ya fitar da sabon bugu na sifatis sala ka je ka gani bugun duk da ke hannunmu a najeriya shine sabon bugu sai ya ce bayan da ya gama bayani sai ya ce to yanzu masu karatu ku je ku duba shin albani ne bai iya ba ko ko waɗanda suka ce albani bai iya ba su ne ba su iya ba sai zuba alamomin motsin rai sai rabu da su da suka karanta suka gano illar sai a guje aka yi ta bin bookshops ana ta kwakwaso wannan ainihin littafi ina shi ne duk sanda na zo wannan munasaba sai in ce littafin fa yana Najeriya yana nan makarantar nan nan din nan yanzu saboda haka ku kiyaye jama'a kun ga wannan ilimin da ake magana na tahqiqi to ta shine za a iya fita daga wannan ruda ne su Shu'aibul Arnaud almajiran Albani ne su Abdul Qadir al-Arnaud almajiran shi ne sai suka ci da zuci ba su gama iyawa ba sai suka dauka cewa sun iya sai suka tafi suka fara ayyukan tahqiqat da suka fara ayyukan tahqiqat Albani ya ce musu ba ku nuna ba fa ku yi hakuri ina an daga su an yi wa'azin kasa an bayyana su an ce su ma su ne shikenan duk garin su ɗaya su ma arna'utawa ne ma'ana arna'ut ba ma albani arna'ut sunan garin kenan da larabci albani da turanci ne shikenan ƙarshe ba su daina wa albani rashin kunya ba sai da albani ya yi musu wani tonan asiri a kaset yace duk rashin kunyar da suke ha ana zuga su cewa su ne suka yi ta hakikin littafin zabi ma'ad ta hakikin da babu kamar shi sai yace nawa ne suka sata fa ta'alikatul jiyadina ne suka sata lokacin suna almajiranci a wurina sai yace ku duba wuri kaza ku duba wuri kaza ku duba wuri kaza ku duba wuri kaza shi yasa yanzu muka matsa wa ƴaƴan albani a ɗauko ta'alikatul jiyad a buga mu da shi at-ta'alikatul jiyad ala zabi ma'ad mashhur ya alƙawarin zai buga mana shi a darul asariya insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka jama'a musulmi kun ji maganganun nan malam yake cewa wasairun nasi taba'un lahum fi ma'rifatil hadith to kaga sauran mutane su suna biye da Imam Bukhari da Muslim ne a wajen sanin hadisi ɗaya kenan wannan wurin yana ɗaukar ma'anar haka to me ake cewa idan har imamin bukhari da muslim sun kawo waɗannan hadisai a matsayin mafi yawancin hadisai ingantattu to sauran mutane din su suke kenan to amma ba wannan ce ma'ana ba ingantacciya ingantacciyar magana da yace jami'u ahli al-ilm bil hadith yujzimuna bi sihhati jumhuri ahadith sahiha ahadith al-kitabaini baki ɗayan malamai masana hadisi suna yanke hukunci yanke cewa mafi yawancin hadisan Bukhari da Muslim ingantattu ne sai ya ce wasa'irun nasu taba'un lahum fi ma'rifatil hadis to sauran mutane kuwa gaba ɗaya suna biye da malaman hadisi ne a wajen sanin hadisi ba malamin fiqhu da yafi malamin hadisi sanin hadisi to yanzu zama malamin hadisi ma ya sallama mafi yawancin hadisan Bukhari da Muslim waye kai dan lugha waye kai dan akida saboda kun ga mutanen ba san wannan maganar ba bari fito da ita kalara yau akwai malamin mu kuma na alfahari da shi malami na ne shine malam Ali Nasir al-Faqihi professor ne na hadisi a jami'a ta Islamiyya amma yanzu ya ritaya tun wannan malamin ya kware a aqida amma wallahi bai kware a hadisi ba shi yasa abu ishaq al-huwaini da yazo yana magana akan littafin haida kitabul haida na al-imam abdul aziz al-kinani yace al-imam az-zahabi ya ce wannan hadisin ai wannan littafin an ruwaito shi ne ta hanya kwaya daya kuma wannan hanyar wane ne a ciki makaryaci dan haka malamai ba su yarda da littafin haida ba a danganta shi ga al-imam abdul aziz al-kinani sai ce to amma babban malami Muhammad Ali Nasir al-Faqihi daga Jami'ar Islamiyya ya ce ya samo wa wannan littafin wata hanya daban yace to Allah ya sa wannan hanya ta inganta sai ne samu shi malam Ali Nasir al-Faqihi ita hanyar da ya nuna ita ma dai ɗayar ce ƴar uwar ɗayar abokiyar tafiyar ɗayar ita ma makareci ne a cikinta sai na ce mishi to amma algafa ta malam ai ita wannan hanyar wani na cikin ta shi ma makareci ne sai ce a to in aka hada da wani ai shine sai na ce ai ba irin waɗannan ne ake hada ba ai ce ne irin abun ku ne na Albaniya to yanzu kaga akwai magana da nake cewa zan fito da ita ban fito da ita ba abin da zai rudu wani yaje jami'ar islamiyya zai gan shi profesa ne na aqida kowa yana girmama shi ya karantar da profesa Fahad As-Suhaimi wanda ranar na kawo muku littafin shi anan akan ruqya ya karantar da wani ya karantar da wani ya karantar da su Abubakar Birnin Kudu ya karanta sai mutun ya ga ya za a ce wannan a ba fagen shi bane ba shi da kwarewa kuma a fagen dan haka ba zai zama madogara ba wannan magana da nake muku ishara ita ce sai a ce Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya faɗa kaza game da hadisi sai ka ji wani ya ce to ai Usaimin kuma ma ga abin da yace to ai bin ga abin da yace idan ana maganar Muhammad Nasiruddin Al-Albani game da ilimin hadisi to kawo Usaimin da bin ba ko zunubi ne ku kiyaye wannan kawo wani kuma a cikin waɗannan wallahi zunubi ne domin ko kaɗan ba a haɗa su amma ana maganar limaman ahli sunna a wannan zamanin dole za a ce albani za a ce bimbaz za a ce usaimin wannan ba a ja amma in aka dawo kowanne akwai fagen da Allah ya mishi baiwa wanda za ka ga wani kuma ba shi da ainihin baiwa irin wannan to idan kun gane wannan ko jama'a to fatoyi da suke fitowa daga Saudi Arabia galibi suna rudan matasa wai mutane abin da suke gani sai a ce to ai malaman Saudiya ne suka ce a'a malaman Saudiya wajen aqida ba a ja musu amma wajen takhrijin hadisi wajen kaza wajen kaza wajen kaza wallahi gaskiya saboda Allah anan ba a mai da su madogara idan aka samu waɗancan shamawa waɗancan daga ƙasar Sham su Muhammad Nasiruddin Al-Albani su ainihin Ali Hassan su mashhur su Salim waɗannan dukkan su shamawa ne wallahi ko kaɗan ba a haɗa su ko an fahimta jama'a saboda lokacin da muka yi ta mutane gyara akan as-salatu khairu minan nawmi sai mutum ya ce to ai ga bin ba ya ce as-salatu khairu minan nawmi a kiran sallar ƙarshe za a yi haka bin ba zai fadi a cikin fatawa muhimma ta ta'allaqu bis salat sai mu ce wannan kuskure ne in ka nuna mutum alqaulul mubin fi akhta'il musallin na mashhur ko ka nuna mishi tamamul minna na albani sai ce to ai bin ba kaza ai kaza sai a ce a a asali ana komawa ne a duba dawan abu biyu anan ingancin hadisin sannan da kuma ma'anar hadisin daga nan ne za a gyaro ta in ta gyaru daga nan to sannan to waɗannan ba su da ba'a a nan gurin to ku kiyaye jama'a shi yasa wani lokaci kuka ji ne wannan magana a dunkula a wani karatu da ba zan iya tuna ba nake cewa na'am za mu iya dogaro da duk abubuwan akidoji da suke zuwa daga wurin malaman Saudi Arabia amma abubuwan da ya shafi takhrijat na hadisai da sauransu wallahi tallahi wasu abubuwan ba su da bambanci da sauran malaman duniya sai ga in ya tashi kawo hadisi kai sai ce maka Abu Dawud ya rawaito sai shiru wani lokaci sai ya jinaya kabira ma a cikin ilimin hadisi sai ce turmizi ya rawaito hadisin sai ya shiru wannan zunubi ne mai girma a wurin malaman hadisi ka ce turmizi ya rawaito shi kai shiru dan abin da ake so mafi karanci mai turmizi ya faɗi game da shi to faɗa wa mutane a'a baka yadda da na turmizi bane to faɗi naka ba za ka yi mana asara kai baka faɗa mana matsayinka game da hadisin da Tirmidhi ya ruwaito ba kuma baka faɗi matsayin abin da Tirmidhi ya faɗi ba wanda duk hadisin da ke cikin Tirmidhi Tirmidhi ya magana akan shi to za ga suna irin wannan saboda haka yau da yawa akwai waɗanda suke khirrijan jami'ar islamiyya ne su ma sun ɗarsa su da waɗannan ɗabi'un abinda nake so in ce jama'a shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal ilmu bitta'allum ilimi sai an yi shi kawai ake sane shi Allah madaukakin sarki ya taimaka mu komo kan magana malam yake cewa wa iza ajma ahlul ilmi ala shay'in idan masana malamai suka haɗu akan wani abu to fasairul umma taba'un lahum to sauran al'umma bin su za su yi malaman hadisi ku ji sun haɗu akan cewa hadisan bukhari da muslim mafiyancin su sahihai ne to malaman fiqh ma bi suke malaman aqida bi suke malaman lugha bi suke ko wadanne malamai kawai su bi to yanzu kenan gaba ɗayan malaman musulunci sun bi haka zaka kaddara to sa'irul umma taba'un li ulama'il umma ina fata an gane shine ce fasairul umma taba'un lahum sauran al'umma bi kawai zasu a karkashin haka fa ijma'uhum haduwar wannan al'umma kenan kaga ya tabbata ko to ma'sumun la yajuzu an yajma'u ala khata'in wannan haduwar tasu da suka yi to haduwa ce wadda ta zama ma'asumiyar haduwa ba zai yiwu kuma a ce sun haɗu akan kuskure ba na haka kun ji sirrin maganar na haka ne muku ishara ku samu littafin malam abdullahi gwandu sirajul qari tare da sharhin shi na muntaka kumasi ku tattauna wannan matsalar dangane da sihatu qabuli ma fi sahihil bukhari ma fi sahihil bukhari ingancin karbar abin da ke cikin sahihul bukhari wannan sune darussa na farko farko a littafin jama'a kun ji nau'i na hudu na hadisi shine da hadisin da yake cikin bukhari da muslim matukar wannan hadisi na daga cikin hadisan da mafi yawancin malamai suka karba ai ko dukkan malaman hadisi suka karba to wannan hadisin sahihi ne jama'a an fahimta na kawo muku misalin hadisi daya a cikin ne a cikin Bukhari a cikin Muslim suna da yawa amma na daga ciki barin kawo ɗaya zuwa biyu hadisin da aka ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama Abu Zubair ya ruwaito shi daga Jabir mu'an'an Abu Zubair yace an Jabir Jabir yace wai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tazbahu la tazbahu illa musinna kar ku yanka layya sai wadda ta kai shekara guda illa an yu'sara alaikum sai dai abu yayi kunci gare ku to za ku iya yanka wadda take kasa da shekara guda wannan hadisi yana nan cikin sahih muslim da'ifi ne hadisi na biyu bil ishara shine hadisin da aka ce wata ran annabi ya tara mata ne musu wa'azi sai ce me yiwa wata mata mijinta ya sadu da ita ya ga tsiraicinta ta ga tsirecin shi sannan kuma ta zo tana hira cikin mata haka ne sai mata suka yi shiru sai wata mata ta ce suna aikata sai annabi ya ce fala taf'alu kar ku sake aikata wannan hadisi yana nan cikin sahih muslim amma da'ifi ne ka karanta cikin littafin adabu zifafi fi sunnatul mutahhara can kuma ka karanta silsilatul ahadith da'ifa mujalladi na farko dangane da mas'alar layya sannan ka karanta littafin mizanul i'tidal na al-imam az-zahabi Imam Zahabi ya rubuta wannan littafi bayan ya koshi da ilimi ya zama mujtahidi a lokacin ya daina fargaba ya daina tsoro ya daina dardar na biyu wata magana sai ce a cikin sahihu muslim akwai waɗansu hadisai wadda zuciya ta ke kaikayi game da su tsawon lokaci amma yanzu ina mai dogaro ga Allah ina cewa su ne kaza sai lissafo su wannan na daga ciki karanta cikin littafin ainihin mizanul i'tidal khamisan nau'i na biyar na malam na'am na'am suna iya haduwa za a iya samun mutanen wasu ƙasa gaba ɗaya sun haɗu a kan bata sabanin yadda mutane ke tunani a ce kamar malam wani ɗin ya bata ya bata in ma ya bata gaba ɗaya in ma ya bata akan wata matsala domin babu aula za a iya samun malaman wata ƙasa kenan sun bata su ma amma a ce al'umma da za a ce al'umma annabi ko to ba za su haɗu akan bata ba khamisan na biyar wa min mattafaqa al ulama wa ala sihhatihi har waye daga cikin hadisi da ake cewa sahihi ne ibn taymiya ne fake ta amsa tambaya yace akwai hadisin da malamai suka haɗu akan ingancin shi fa huwa mislu mattafaqa alaihi ulama min al-ahkam wannan yayi iri daya da hukunce-hukuncen da malamai suka haɗu akai misali jama'a duk malaman musulunci sun haɗu duka malaman musulunci sun haɗu kaf ba saɓani akan cewa ɗaga hannu a kabbara farko sunna ce ba malamin da ya ce makaruhi ne ba malamin da ya ce bid'a ne har abu hanifa har malik wanda an ruwaito abu hanifa da malik suna cewa ɗagawa wajen ruku'u da sujuda ba a yi sun dogara da hadisi ne ba isi wanda al-imamu tirmidhi ya ruwaito shi daga sahabi ibn mas'ud cewa an aka daga hannu so daya a sallah ba za a sake dagawa ba wannan hadisin da'ifi ne shine imam malik da abu hanifa suka dogara da shi shi yasa kuka ga iyaye da kakanni malikawa najeriya in aka daga hannu aka ba za a sake dagawa ba hadisin da'ifi to amma abin da nake so in ce anan a babin hukunci yanzu duk malaman musulunci sun haɗu akan daga hannu haka ko to sunna ne wannan ba saɓani to yanzu kaga kamar yadda malaman musulunci suka haɗu haka ko to daga cikin hadisan annabi akwai hadisin da aka samu duk malaman musulunci ka sun haɗu akan sahihi ne kamar wanne kamar hadisin na mal'amalu bin niyati wa inna ma li kulli imri'in ma nawa wannan hadisi tare da cewa garibi ne amma duk malaman musulunci gaba ɗaya sun haɗu akan ingancin shi karanta sharhin waɗannan maganganun a jami'ul ulumi wal hikam na ibnu rajab al-hanbali idan kun fahimci wannan abinda malam ke cewa in aka samu matsala ta fiqhu malaman fiqhu sun haɗu akan ta to dole ne kowa ya karbe ta hakan aka samu hadisi malaman musulunci sun haɗu akan shi cewa ingantacce ne to dole ne a karba dan haka ga hadisin innamal a'malu binniyati duk malaman musulunci kaf da na hadisi da na fiqh da na kowa sun karbe shi to dole kai ma ka karbe shi sahihi abinda magana take cewa kenan anewa fa ibn taymiya ne akan shin idan hadisi ya zama sahihi za a gaskata cewa daga annabi ne sai ibn taymiya yace to ai shi sahihi iri iri ne to yanzu yana gaya maka iri na farko shine mutawatir lafzan wa ma'anan iri na biyu shine ne shine shine wanda yake mutawatir ma'anan iri na uku shine hadisin da aka samu ainihin wato al'umma ta musulmi gaba ɗaya sun karɓe shi a aikace suna aiki da shi iri na hudu sune hadisan bukhari da muslim iri na biyar shine hadisin da malamai kaf kowane malami ya yarda akan ingancin shi fa huwa mislu mattafaqa alayhi al-ulama min al-ahkam ɗaya ne da irin hukunce hukuncen da malamai suka haɗu akai bari in kawo muku wata matsala zan so gano ta ne kawai sai wata rana warware ta hadisin kuda idza waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum falyagamisu wannan hadisin dukkan malaman musulunci kaf sun haɗu akan ingance shi wace hanya aka bi a gane haka malaman hadisi sai suka ce hatta malaman fiqhu da ba a ji suna cewa sahihi da'ifi amma sun yi hukunci da hadisin yin hukunci da suka yi da hadisin shi ya nuna sun inganta shi kenan tare da cewa wannan magana akwai gyara cikinta domin malaman fikihu sukan yi hukunci da hadisan da da'ifai ne hatta a wurinsu amma me suke so su ce malaman fikihu sai suka ce duk wani ƙwaro mara numfashi idan ya fada cikin wani abu eh to baya najastar da abu zaka ce me hujjar sai ce hadisin kuda to wanda yake nuna sun karbi hadisin kuda kenan sun inganta shi amma wannan magana kamar yadda na faɗi a ƙarƙashin ta kaji abin da ke iya yiwuwa malam yake cewa wa minhu mattafaqa al-ulama ala sihhatihi fa huwa mislu mattafaqa alayhi al-ulama min al-ahkam daga cikin hadisai sahihai akwai waɗanda malamai suka haɗu akan ingancin shi to irin wannan hadisin matsayin shi ɗaya da hukunce hukuncen fiqh da malamai suka haɗu akai kamar yadda malamai in sun haɗu akan wata matsala ta fi'u gaba ɗaya ake karɓe to hakan malamai suka haɗu akan cewa hadisi kaza ya inganta gaba ɗaya ake karɓe wa hadha la yakunu illa sidqan to kaga irin wannan ba zai yiwu ba sai in gaskiya ne wa jumhuru mutuni sahihi min hadha darbi wa jumhuru mutuni sahihi min hadha darb malam yace mafi yawancin matunan sahih bukhari ko to irin wannan nau'in ne mafi yawancin hadisan da ke cikin Bukhari ko irin wannan nau'in ne ko da kaga an samu tangarda a isnadin ko to ba ga matanin kuma akwai yadda ba ya inganta in ba irin wannan da na ware muku ba wannan da aka samu wannan tangarda cikin sahihul Bukhari bari ku ji abin da malamai suke cewa
malaman da kuke suna bambance wannan kalmar da wannan ba akwai bambanci tsakanin wahamu da wahamu wahamu kuskure wahamu rudani to kun ga wannan an yarda cewa ba wannan ne ya faru da buhari wannan ne ya faru ka gaya mu ya za a ka zo shiga ɗakin ka kafi ta wuku a kuskure ba rudani ka zo shiga ɗakin ka ga kofa nan ga wundo nan sai ka zo ka taka wundon sai ka shiga ba ka kana mai gida lafiya da ke lafiya na lafiya da gida ta shigo to wannan ba kuskure ba idan ka ga mutum ya kawo hular shi a ya kawo a matsayin takalmi ba kuskure ba ne rudani ne shi ne akwai abin da ya ruda shi hankalin shi ya kau daga gurin to shi ne malamai suke kira wahamu sai ce haza wahamu ba wahamu ba wahamun kuskure wahamu rudani sai a ce wannan wahami ne ya faru daga imamul bukhari domin inda ku ji jama'a idan da kuskure ne to gaskiya ba a cewa babu kuskure a littafin bukhari amma malamai dai sun kasa ganowa amma rudani yana iya faruwa wannan duk kwarewarka rudani da ku ji shi a ɗabi'a ko makuwa to makuwa ko gari kan waye ka buɗe kofar ɗakin ka ka fito tsakar gidanka sai ka ruɗe a wai nan ina ne ne gidanka ne kai ka gina amma gari ya waye ka bude to shi ake kira makuwa a ɗabi'a ko irin ta rudani ake kira ilimi shine abinda bai kamata ko kaɗan haka ta faru ba don in har za ta faru lokacin da ka zo shiga ɗakin ka ta windo ai ya kamata ka faɗaka amma wai wani abu ya riga ya ruɗa kwakwalwarka to shi yasa har kai abin baka faɗa ka ba shi yasa sai malamai su kira shi wahamun dan haka kun ga irin waɗannan hadisan to wahami akan kira cewa wahami ne wannan ya faru amma kun ga kamar muslim da waɗannan abubuwan suka faru ko kuskure ne abin da yasa ka'idojin ne imamu muslim ya ɗan yi sassauci a kai garin sassauci din sai kuma abin ya zo saɓani yadda yake shi yasa na imamu muslim sai su kira shi wahamun kuskure amma na bukhari ba sai su ce wahamun rudani ne ya faru Allah ya sa kun fahimci wannan wani darasi ne na musamman sai mun zo cikin daidai inda imamu ibnu hajirin a nukhbatul fikar yake magana dangane da auhamul muhaddisin rudani da kan samu malaman hadisi to sai mun zo zan tantance muku shi insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka malai yace khamisan وجمهور متون الصحيح من هذا الضرب وعامة هذه المتون وعامة هذه المتون باقي دين waɗannan matunna na hadisai da ke cikin Bukhari ta kunu marwiya an annabi sallallahu alaihi wa sallama min iddat wujuh sukan zama an ruwaito su daga annabi ta fuskoki da dama rawa hadha rawaha hadha sahib wannan sahabi ya ruwaito wannan riwaya wa hadha sahib wannan sahabi kuma ya ruwaito min ghairi an yatawaqa ba'a sai ya zama ba tare da sun yi ɗaya ba ko kun fahimta wannan sahabin ya ruwaito wancan sahabin ya ruwaito matanin ɗaya ne amma kuma bai yi ɗaya ba ma'anar ba ta yi ɗaya ba amma kuma sahabbai daban-daban sun ruwaito irinsu ina fata an gane wa mislu hadha to kaga irin wannan ko yujibu al-ilm al-qat'i yana wajabta ilimi yanke dole sai ka yadda da wannan kamar me kamar hadisin ibn kamar hadisin Umar din sai dai bai kamata in yi misali da hadisin Umar ba domin ainihin hadisin Umar a wannan babin hadisi ne wanda Umar din shi kadai ya ruwaito shi إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ينكحها أتسمى رواية يتزوجها تكابر wannan da sahabbai biyu ne suka waito sai ka ce daya gasa sahabi kaza daya kuma gasa sahabi kaza ya waito amma in dukkan su sai ne dan juma anan na bayuwa zuwa ga abdai
na fata an gane Allah baraukakin sarki ya taimaka to a ƙarƙashin wannan tambihi na farko jama'a malam ya ce sabisan na shida kun gani ko wa mimma qad yusamma sahihan ibnu taymiya yace har yana daga cikin hadisan da ake kira sahihai kuma ma yusashihu ba'd ulama ba'd ulama al hadith hadisan da wasu malaman hadisi suke inganta su wa akharuna yukhalifuna fi tasbihihi amma kuma wasu malaman sai su saba wajen ingantawar fa yaquluna sai ka ji sun ce huwa da'ifun wannan da'ifi ne wa laysa bi sahihin ba sahihi ba مثل الفاظ رواها مسلم كما وصل لفظة ده مسلم يرويته في صحيحه اتكل لتافش الصحيح ونازعه ونازعه في صحتها غيره من اهل العلم da muslim ya rawaito waɗannan hadisai sai aka samu wani waɗanda wasu waɗanda ba shi ba daga cikin malamai suka yi jayayya da muslim imma muslimu wannan malamin da ya jayayya da muslim ko dai ka ga irin muslim ne a wajen karfin ilimi ko da ba zamanin su ɗaya ba kamar wa kamar dara kutuni kun ga dara kutuni mutaakhiri ne amma su bukhari ba su fi shi karatu ba su malik ba su fi shi karatu ba su shu'uba ba su fi shi karatu ba ba za ka san wannan ba sai ka karanta wannan littafin nashi sarki ya tabbata da Allah ka gan ka karanta wannan ilal ko Allah sai ka ce ya fi su Bukhari karatu sai ka ce ya fi su Ahmad in kuma kayi wasu Ahmad din kyakkyawan sani domin mutane su suna awan karatu ne da zamani malaman hadisi ba da wannan suke ba mutane suna awan karatu ne da yawan abin da ya rubuta malaman hadisi ba da wannan suke ba mutane suna awon karatu ne da inda ya karatu ko da girman certificate malaman hadisi ba da wannan suke ba su suna auna kowa ne da yaya yake yaya yake misali yanzu sai ka je sai ka ga dangote sai ka je ka same shi yana karta za ka ce maka wannan dangote ne ka ce wannan wannan dangote ne ya shi ne ya ka iya yanzu duk kudin nan duk shinkafan nan sai a ce shine sai ka rasa ma me zaka ce abin da kake so so kake ga dangote ni shurjoge da munyi manyan riguna da kaza sannan kai da dangote ne sai gan shi da shirt yana yawo sai gan shi da t-shirt sai ka shiga cikin avenue layin shi sai ga yana hawa keke sai ka ce ba shi bane saboda mutane abin da suke so in aka ce wani mai kuɗi ne su ake a gan shi wani turgijojen alhaji yana tafiya haka zai ce yawowa to haka mutane haka ce malami abin da suke sa rai me suke so su gani suna son su ga kankame mai rauni da alkyabbu da manyan riguna ana rikewa da almajirai wasu na tsalle a baya wasu na shara yawwa sai a ce gaskiya ne ka gan shi haka ba sai a ce a shi din ne kuwa haka aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam bai san shi sai da aka ce mishi annabi sai je na makarkata sai annabi ya ce hawwin ala nafsik me zafi kwantar da hankalinka ni ne to shi sai ke ga annabi da wasu fukafukai wasu ba haka bane to ku kiyaye ina gyara mana wannan kuskuren ne saboda da yawa in aka ce bukhari sai mutane su ga bayan imamul bukhari da a sake yin irin shi ko wanda ya fi shi wallahi kun ga dara kutuni bai gaza su bukhari karatu ba bai gaza su malik ba shi yasa malamai da suka zo suka samu dara kutuni ya ci kwalan wasu hadisai a bukhari ko ba su ce ya yi rashin kunya ba sai dai a ce a'a ga wajihin ga wajihin kai barin gaya muku ma sai da dara kutuni ya mutu yan zamanin shi kaf suka kare ba wanda ya iya bashi ansa waɗannan hadisan gasan da dara kutuni ya rasu karni na hudu ya rasu an haife shi hijira na da ɗari uku da shida ya rasu hijira na da ɗari uku da tamanin da biyar ya shekara saba'in da tara a duniya saba'in da tara ya a duniya a karni na hudu kaf ya ƙare rayuwar kenan bayan tafiyar su imam bukhari da kusan shekara ɗari da tamanin ya taso ya karatu da bai gaza nasu ba sai cikin karni na bakwai aka samu ibn hajar ya iya bashi ansa a muqaddima hadith sari ta sahihul bukhari amma an aka kalla aka kalla ga hadisan ka yadda kana aiki da su kuma ya ce basu inganta ba kai baka yadda ba amma baka da dalilin da yasa baka yadda ba sai da ibn hajar ya zo a hankali ya biya bashi ansa shi ma a hankali saboda kura ne ba a kwace baki a nama a bakinta da karfi kuna fahimta yadda abubuwan suke zama don haka ina faɗin wannan maganar ne jama'a na so a ce in akwai sauran lokaci amma in Allah ya kai mu karatu na gaba zan buɗe don wannan wurin ne nake ishara zan buɗe in karanta muku a cikin littafin ka'idatun jalila ta ibnu taymiyyah inda ya wannan magana malamai da suka zo a bayan su bukhari akwai wadanda suka fi su bukhari karatu akwai waɗanda sun gaza su su imamul bukhari su kansu ai almajiran almajiran su maliku ne amma kuma karatun su bai gaza na su imam malik ba amma ba su fi su maliku karatu ba dan haka ina son ku fahimci tafarkin ilimi ba a gwada mutum da certificate yanzu akwai wani malami a nan cikin jami'ar Ahmadu Bello sarki ya tabbata ga Allah kwanan nan zan kira muku shi zai muku lacca zai baku mamaki insha Allah in ka ganshi ko in dai ka dauki irin wannan mazhabar ta jahilai to zaka rena shi shine Malam Ibrahim Suleiman Malam Ibrahim Suleiman yana nan za ka ganshi gashi nan yana da gidaje a nan anguwa digirin shi kwaya ɗaya ne amma irin rubuce-rubucen da yake akan duk abin da ya so ya ko musulunci ko ba musulunci ba tun 1978 har yau ba a samu professor a nan center for islamic legal studies yana yin irinsu ba ko kun fahimta jama'a wani lokaci za a gwan shi lallabo ya zo wuri na nan bayan na nan a sai gaba shi kenan comrade kenan duk ayar da yake so zai ja maka a bashi da ka kuma zai fasara maka ita da turanci duk abin da yake so kuma ya rubuta zai rubuta maka shi to amma in ya je lacca haka ce dokta an yace shi ba dokta bane sai a ce shi tawali'u ne wasu ma sai ce professor ce shi ba professor bane so ba a auna ilimi da certificate ba a auna ilimi da zamani ba a auna ilimi da ina ya karatu a'a abinda ake dubawa yaya karatun yake an gwada da nawa ne to da aka zuwa gwada karatun dara ko kujin da wasu bukhari sai ga wallahi wannan fa ba su fi shi karatu ba sai dai sun riga shi zuwa ne kawai kamar imamun nawawi ne a fikihu imamun shafi'i bai fi shi karatu ba amma kuma sai ka ji imamun nawawi ya ta kwarkushe a gaban imamun shafi'i yana cewa su ne mutaakhiri na su imamun shafi'i manyan limamai mai amma imamun nawawi in dai a sanin fikihu ne bai gaza imamun shafi'i ba haka imamun rafi'i ibnu qudama a fikihu bai gaza imamu ahmad ba ibnu abdul barr a fiqhu bai gaza imamu malik a fiqhu ba amma da yake sun zo daga baya sai ake kallon su ba su kai su ba to wannan kallon ko kuskure ne gashi abin da mana yake cewa مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه ونازعه في صحتها ghayruhu min ahli al-ilmi yace kamar wasu lafuzza wasu maganganu da Imam Muslim ya rawaito a cikin hadisi aka samu wasu malamai suka ja da shi game da ingancin waɗannan lafuzza imma misluhu irin waɗannan malaman ko dai zama irin shi ne aw dunahu ko kuma waɗanda suke ƙasa da shi aw fawqahu ko kuma waɗanda suke sama da shi fa hadha la yajzimu bi sidqihi to kaga irin waɗannan hadisan da aka ja da shi ko ba a yanke cewa gaskiya ne ko da ike fa an samu wani ya inganta su ko illa bi dalilin sai da dalili kamar wanne kamar hadisin istihaba hadisin istihaba ina ba ku asanin kowa ya je ya dauki bulugul maram zaka ga wata kalma da aka ruwaito a ƙarshe sai ka ji an ce wa ashara al-bukhari ila hazfiha amdan shin me istihaba za ta rinka yin wanka in za ta yi kowace sallah ga hadisi ya zo muslim ya ruwaito malamai sun inganta muslim ma ya inganta wasu malamai suka ce bas yadda ba to kaga irin wannan ko ibnu taymiya yace to su ba za ka ce gaskiya bane sai da dalili to me dalilin sai ka zauna ka yi takhriji da kanka